الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة آه wanda sha biyu ga watan rajab jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida to ci gaba da karatu kamar yadda aka saba za mu fara da usulul fiqhi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatu alfiyatul usul wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shi ne darasi na 34 kuma muna nan cikin bayani akan wato masailu na nassi abinda ake kira nassi a gun malamai musamman na su usulul fiqhi to so tari kamar yadda ya fara bayani akan misalai wasu za su kafa hujja da wani lafazi su ɗauke shi a matsayin nassi wasu malaman kuma waɗanda ba sa ganin hukuncin wannan lafazin to sai su soki wannan nassi ɗin eh abinda dai aka faɗa daga ciki akwai ihtimali inda daga cikin sharaɗin nassi ko ma'anarsa shine ya zamo yana nuni kan abu ɗaya yana nuni kan ma'ana ɗaya imma a lafazinsa ko kuma ta hanyar siyaƙi da ƙarina za mu tashi a baiti na 229 an gan shi ko? to الشيخ عبد الله ابن فودي رحمه الله ينتشوا وما احتماله قريب نادر يلحق بالنص دليل ناصر للشافعي قراءة للفاتحة فرض على المعموم قال واضحة من قوله إن كنتم من قوله إن كنتم خلفي فلا أي تقرأوا إلا المثاني فهيا لا صلاة للتارك صلاة للتاركها ومن جعل إلا بمعنى الواو ناء المهتمل الشيخ عبد الله رحمه الله ya ci gaba da kawo misalai da abin da wasu suke kallo a matsayin nassi a wurinsu wasu kuma malaman suna ganin cewa wannan abin ba nassi ba ne sakamakon kila yana iya ɗaukar wasu ma'anonin banda ma'anar da take a fili ta zahiri to shi ne ce wa mahtimaluhu duk lafazi ko kuma nassi da ya ɗauke da wani hukunci sai ya zamo ihtimaluhu a ɗauke shi akan wata ma'ana garibun wadda wannan ihtimalin kuma ya zamo baƙo nadiru kuma ya zamo nadiri mana abin da ba ko yaushe yake faruwa ba e to ana kiran wannan nadiri garibi shi kuma ma'ana wadda take baƙuwa wadda ba a saba ganin lafazi da wannan ma'anar ba to ana kiran shi ma wannan da garibi to idan ya zan ihtimalin da su wasu suka yi da'awa cewa a nassi kaza yana da ihtimali ma'ana yana iya ɗaukan ma'ana kaza ko ma'anoni daban-daban sai zan kuma ihtimalin garibi ne baƙo ne ko kuma a'a nadiri ne ba kasafai yake faruwa ba to irin wannan yulhaqu bin nassi akwai wasu daga cikin malamai da za su riskar da shi ga nassi sai soki zaman wannan lafazin a matsayin nassi saboda wancan ihtimalin da suka dogara da shi su kuma waɗanda suka kafa hujja da asalin nassin to sai su yi musu raddi su ce a'a ai wanga ihtimali da kuka yi da'awa ai garibi ne nadiri ne ai ba kasafai yake faruwa ba saboda haka wannan ba zai hana zaman wannan lafazi nassi ba kamar yadda dai za mu gani a misali sai ce to dalilun wannan ihtimalin da za a iya riskar da shi ga nassi dalili ne nasiru mai taimako ga waɗanda suka yi da'awarsa ana waɗanda suka yi iddi'a'insa to zai iya taimakonsu game da ƙin yadda wannan lafazin ya zamo nassi to yana misali shi ne ce ga misali lishafi'i ƙira'atun lilfatiha fardun alal ma'amumi ya ce ƙira'atun karatu lilfatiha ga suratul fatiha lishafi'i agun al'imamu shafi'i ko masu bin mazahaba tashi waɗanda ake kira da shafi'iyya kenan to su sai suka ce karatun fatiha fardun farilla ne alal ma'amumi akan mamu wanda yake koyi da liman mazhabu shafi'iyya su sun tafi kan cewa suratul fatiha karanta ta ga masallaci wato wajibi ne hatta ga wanda yake yana koyi da liman bayan ta zama wajibi ga liman ta zama wajibi ga mai sallah shi kadai to haka kuma suka wajabta ma mai biya mu ba su yi tafsili ba sallar da kai kana jin karatun liman ne ko baka ji to a mazhabin shafi'iyya dole ne ka karanta fatiha eh idan har baka karanta ba to a wurin su baka da sallah to da aka tambaye su me hujjar ku shafi'awa to kala sai shi ba shafi'in ya ce wadda ai hujjan ma a fili take ba sai an tsaya lalabe ba muna da dalili da ya wajabta ma mamun karanta suratul fatiha eh to sai waɗanda suka tambaye su dalili suka ce to meye dalilin ku to shine ya ce dalilin a fili yake min ƙaulihi daga zancen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa in kuntumu khalfi fala ai ta ƙara'u illal masani fahayala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun ka kasance a bayana kuna koyi da ni ya ce masa habbai to fala ai ta ƙara'u kar ku karanta komai na alkur'ani illal masani sai fatiha a shafi'iya suka ce to wannan shine hujjan eh tun daga shi annabi ya faɗa cewa in kun kasance a bayana kaga yana magana da mamu kar ku karanta wani abu na surori sai suratul fatiha sai suka ce to gashi annabi ya wajabta ma masu bin shi cewa su karanta suratul fatiha sai ya faɗi illa ya ce fahaya domin ita suratul fatiha ita ce almasani la salata litarikiha babu sallah ga wanda ya barta eh babu sallah ga wanda ya barta la salata anan suka ce ai nafiyu siha ne ba sallah ingantacciya ga wanda bai karanta ita fatiha din ba sawa'un liman kake ko kai kaɗai kake sallah ko koyi kake yi tare da liman to wannan shine hujjar su a shafi'iyya saboda haka sai suka yi da'awan cewa kuma wannan hadisi nassi ne wanda asali hadisi ne na ubada ibn samit yana nan fi sahihul bukhari wa muslim hadisi ne mashahuri ya zo da lafazi daban-daban cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ko ummul qur'an to sai suka kafa hujja da wannan hadisi eh to dama matsala akwai sabani su wasu malamai na ganin a suratul fatiha ba wajibi bace ga ainihin shi mamu amma yana iya karantawa ko da yana bin liman akwai malaman da suke ganin haka sai suka ɗauke ta a matsayin musahabi cewa in kana koyi da liman za ka iya karantawa amma a ce don baka karanta ba babu sallah to su suna ganin ba haka ba ne wasu kuma malamai suna ganin ma kamar mazhabul hanafiya su suna ganin ma makaruhi ne ma a karanta fatiha ga mamu akwai karhanci ga wanda yake koyi da liman ya ce kuma zai karanta wani abu na alkur'ani saboda faɗin Allah ta'ala ya za ƙure alkur'anu fastami'u lahu wa ansitu suka ce Allah ya ce in ana karanta ƙur'ani a yi shiru to ya za a yi limamin kai na karanta ƙur'ani kuma kai ma ka karanta suka ce wannan saba ma nassi ne na aya wanda kuma ya fi wancan hadisin ƙarfi kamar yadda suka faɗa so da haka sai suka nassanta karhanci to su kuma mazhaban mu ta malikiya sai suka tafi akan tafsili suka ce idan baka jin sautin liman in ma dai kila karatu ne na asirtawa sallar ta asirtawa ce to za ka karanta za ka karanta fatiha amma su ma a nan ma ba su wajabta ba an gane? eh sun dai ce za ka yi na batar an gane bisa musahabbanci inda kuma kake jin karatun liman to suka ce ba za ka karanta wani abu na alkur'ani ba sai ka saurari karatun liman sai suka kafa hujja da hadisin da mun faɗe shi a baya man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake koyi da liman to karatun liman shine nasa saboda haka ko bai ba in dai limamin shi yayi karatu to ai ba matsala eh karatun da liman yake yi to shine nashi to shi yasa suka tafi kan cewa su malikawa kenan da ma mu zai bi liman bai karanta komai na alkur'ani la sura wala fatiha sallarsa ta yi eh saboda mi karatun liman shi ne na shi suka ce ba bukata eh to amma su mazhabin shafi'iyya su sun wajabta ma kowa dogaro da shi wannan hadisi da suka ambata to waɗanda suka karhanta mamamu ya karanta fatiha kamar su mazhabul hanafiya sai sun ga ce ai wannan hadisin naku ba nassi ba ne yana da ihtimali to shi ne ihtimalin ne malam zai ambata duk da ihtimali dama yana son ya ba mu misali akan inda wato wasu suka yi da'awan ihtimali ga lafazi ko ga nassi amma ihtimalin kuma garibi ne sannan ko kuma ya zama nadiri imma garibi min haisul luga wal urf eh, ko kuma ya zamo nadiri na'am abinda wannan ma'anar ba kasafai ake dora ta a wannan lafazin ba na'am Eh, to shine dalilin da yasa malam zai ba mu misali to sai suka ce ma shafi'awa shine malam ya ce wa man ja'al wanda ya sanya illa lafazin illa ai akwai harfu listisna adatu listisna a cikin hadisi Mm.
illal masani hmm?
na'am
to sai suka ce ai illan nan akwai magana a nan suka ce bai ma'anar wawi ai ma'anar wawun take ba ta istisna'i ba ce to Eh. saboda haka in kuntum khalfi fala taqra'u wal masani shine takadirin hadisin Mm.
fala taqra'u wal masani ai hatta al masani fala taqra'u to an kore ga kar ku karanta komai kuma kar ku karanta fatiha na'am eh suka ce to saboda haka ba nassi bane saboda illa anan Mm.
tana da ma'ana tana da ma'anar wawun Mm.
eh to su suka ce lafazin yana yana da wannan ihtimalin tunda yana da wannan ihtimalin to kaga kenan ya tashi daga nassi a wurin su to shi yasa ba su yi mi eh sai suka dogara ga waccan aya wa iza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu na'am la'allakum turhamun na'am sai suka dogara ga wannan aya kuma suka ce a larabci a illa takan zo da ma'anar wawun ai Eh, akwai wannan a ƙur'ani akwai wannan a waƙoƙin larabawa ma da yawa suka ba da misali daga cikin ayoyin da suka faɗa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim suka ce illa man zulim ai wa man zulim Mm.
illahu nan suka ce da ma'anar da ma'anar wawun irin su la ya khafu ladayyal mursalun illa man zulim Hmm? illa man zalama ko illa man zulim illa man zalama summa baddala husnan ba'da su'in to shi ma suka ce illa man zalama ma'anarta wa man zalama sai da cikin ayoyin da suka buga misalai da su suka ce saboda haka akwai wannan ihtimalin Eh, ayoyi dai daban-daban irin su fawallu wujuhakum shatara li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja illa allazina zalamu ay wallazina zalamu eh to haka dai suka yi ta kawo nusus da waƙoƙi na larabawa na'am
sai malamai suka ce to gaskiya wannan ihtimali naku garibi ne Eh, su ma waɗancan ayoyin da suka ja Mm.
ai ba abu ne wanda aka yi ittifaki a kansa ba na'am Eh, wasu sun saba wasu suna ganin kuma illa ɗin da ma'anar istisna'i kamar aya farko na'am la yuhibbullahu al-jahra Bisu- bisu'i min al-qawli illa man zulim Eh, suka ce illa anan to ala babiha na'am tana kan babinta Mm.
na istisna'i na'am Eh, ma'ana Allah baya son bayyana wani abu wanda yake mummuna Mm.
sai dai wanda aka cuce shi aka zalunce shi Mm.
Eh, to shi zai iya zai iya bayyanawa din na'am eh na'am yawa malamai suka ce zai iya cewa Allah ya isan min Eh, zai iya mummunar addu'a ko ba haka ba na'am eh zai iya cewa misali ya je ya ce ma alƙali wane ya ci amana ta ya zalunce ni Mm.
ai kaula su'in ne wannan Ƙwarai kuwa.
don jarhi ne ga wancan ɗin Ƙwarai kuwa.
da bai cuce shi ba ya halatta ya faɗi haka To, saboda haka aya tana na akan babinta eh babu wani abu ne iskali a nan to shine mala ya ce sai suka ba su amsa suka ce na ilmuhutamal Mm.
eh wannan ai yayi nisa wannan ihtimalin yayi nisa na'am eh ba zai karɓu ba a nan saboda haka in kuntum khalfi fala taqra'u illa al-masani illa tana nan akan babin tanami da istisna'i sai ya zama ma'anar hadisin in kuna bayana a sallah to kada ku karanta wani abu sai dai fatiha idan za ku iya karanta menene fatiha Eh, to hatta su karan kansu malikawa din ba su goya ma hanafiyawa akan wannan ihtimalin ba eh duk da su ba su yi aiki da zahirin hadisin ba umuman alal alal ta'mim an gane ba su yi aiki a kansa ba sun yi tafsili kamar yadda muka ambata to amma dai sai suka yi raddi ga alhanafiya cewa wannan ihtimalin da kuka kawo ba daidai ba ne eh kuma waccan aya wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu da kuka faɗa eh, ita ma ba ta cin karo ai da wannan hadisi ba ta eh ba ta cin karo tunda zaka iya karanta Fatiha din kuma ka ainihin saurari wani abu na karatun sura na shi limamin eh to in dai ka saurara ko aya ɗaya ko aya biyu kaga ai babu babu babu wata matsala eh babu matsala a ciki to sai ce kad yadda ittan sisa man ya ataridu liyamna at-taqyid fi ma yufradu fa fi salati in nurid ta'ina fatihatan bila salata ji'ina to kad haqiqa man ya ataridu wanda zai gitta ma wancan hadisin da ya gabata na la salata liman lam ya ƙara bi fatihatul kitabi kaga su ne alhanafiya ko yawwa don su mu sani su a mazhabinsu a kwata-kwata karanta fatiha a sallah ba farilla ba ne an gane kamar yadda za a yi bayani nan gaba su abinda suka tafi a kai ke kuma akan kowa to zai iya yiwa shi mai itiradi yadda ittansisa ya yi da'awan cewa abin da ya faɗa nassi ne ya yi da'awan nassi ne akan matsalar da yake son ya kafa hujja da ita liyam na attaqayida don ya hana a yi ma wannan nassi ƙaidi fi ma yufradu cikin abin da ake kaddarawa ko fi ma yafridu duk za ka yi karanta baitin da shi cikin abin da shi yake kaddarawa cikin abin da yake kaddarawa sai ce fafis salati wato game da abin da ya shafi sallah in nurit idan mun ka nufi ta'ayina ayyanawa fatihatan suratul fatiha muka yi nufin a ayyana ta a matsayin cewa a karanta ta kuma karanta ta din na a sallah bela salata a ce wato babu sallah ga wanda bai karanta ta ba to suka ce idan har wani yana son ya kafa mana hujja da shi wannan hadisi din ya ce shi da yana na a kai lallai lallai karanta suratul fatiha a sallah dole ne to shi ne ya ce ina za mu zo masa da shi wannan lafazin na la salata liman lam ya ƙara bi fatihatul kitabi mana abin da yake nufi shi wancan hadisin da aka faɗa da annabi ya ce idza kuntum khalfi fala taqra'u illa al-mathani idan ma wani ya ce a'a shi wannan hadisi ba zai zama hujja ba game da karanta fatiha to sai mu yi masa hujja da ƙarshen hadisi tun da ƙarshen hadisi akwai ambaton wannan jimla ne la salata liman lam ya ƙara bi ummil qur'an ko bi ummil ko bi fatihatul kitab eh to kaga wannan ya raba gardama sai annabi ya kore kuma al'asal in ana magana da lafazi na shari'a aka kore abu to akan ɗauki korewa ce ta inganci ba ta kamala ba eh an gane tunda ana batu ne akan janibin shari'a ba za ka ce a la salata ai la salata kamilatan ba ba za ka yi wannan kaddarawa ba an gane saboda nafayi ne na siha eh to shi wanda ya wannan da'awar idan ya zo da wannan to za mu iya zo masa da wannan lafazi idan har muna nufin dai mu yi ta'ayini mu ce lallai lallai wannan hadisi yana nan akan babinsa Eh, su malikawa suna kan hadisin illa dai ba ko ina kuma suka ce za a ɗabbaka shi ba mai sallah shi ɗai shi kaɗai dole ne ya karanta fatiha liman dole ne ya karanta fatiha amma mamu to akwai inda aka so akwai inda kuma ba a so ba Eh, in baya jin sautin liman to an so ya karanta in yana jin sautin liman to ba a so ya karanta ba kaga su ba kamar alhanafiya ba ne su da suka ce a faka hadisin gefe ba za a aiki da shi ba saboda ya- ya ci karo da wani nassi na alkur'ani kamar yadda za su faɗa eh to shine mala ya ce ko da sun yi itiradi da jumlar farko ta hadisin to sai a ƙarasa musu da ciko cewa ai ƙarshe manzon Allah ya ce babu sallafa ga wanda bai karanta fatiha ba na fatar an gane kaga annabi sai ya nassanta fatiha to don me wani zai zo ya ce kuma ba dole ba ce eh misali don me kaga ai bai kamata ba ko eh tunda annabi ya ayyana ta to mu ma din sai mu ce masa to ai mu ma gashi nan kamar yadda annabi ya ayyana ta mu ma mun ayyana to sai mala ya ce sai ya dawo ga alhanafiya ayatu faqara'u bima tayassara lil hanafiyyi qala nassun wa yara hadithana ziyadatan la yunsakhu naqulu zahirun fa awwil yarsakhu to ayan nan da ta zo a ƙarshen suratul muzammil cewa faƙar umma ta yassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga alƙur'ani to lil hanafi shi ba hanafi mai bin mazhabar al'imamu abu hanifa ƙala sai ya ce wannan aya na sun nassi ce kan cewa karanta fatiha ba dole ba ne wannan yana cikin babban dalilinsu Eh, suka ce tunda Allah ya ce faƙara umma ta yassara minhu suka ce ma ta yassara wannan ai umumi ne an gane ko tunda ismul mausul ne da ma'ana allazi faƙara ullazi ta yassara minhu to kamar an faɗi haka ne shi kuma ismul mausul min siyagil umumi to cewa ku karanta abin da ya sauƙaƙa wannan ya game gaba ɗayan alƙur'ani sai suka ce to kaga da fatiha dole ce to don mi kuma allah zai ce a karanta abin da ya sauƙaƙa saboda haka in aya ɗaya ka karanta a sallah shikenan ka zartar da umarnin allah in aya biyu ka karanta shikenan in aya uku ka karanta shikenan in ma wata sura ka samu ka karanta shikenan tunda ma ta yassara an ka ce kuma minhu sai suka ce to wannan nassi ne kan cewa karanta fatiha ba dole ba ne sai aka ce musu a to ai annabi shi an ka saukan ma wannan aya kuma shi ya faɗi wancan hadisin kuma sun yarda da hadisin ya inganta su ba ja suke kan ingancin hadisin ba dalalar hadisin ita suke ja a kanta ba duk sanda za ka ga malami ya saba ma hadisi ka ɗaukawa ya ƙaryata hadisi ba ne ko ya raunana hadisin ba ne a'a yana yiwa ma'anar da hadisin yake bayarwa shi bai fahimci haka ba wani abu ya fahimta daban kamar yadda kuka ji tawilin da suka yi akan wannan hadisi saka ce musu to ai ga hadisi to sai ya ce shi wayara hadisa na da aka kawo mai hadisin mu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi sai ce ziyadatan alan nassi wannan hadisi ya zo ƙari ne akan waccan nassi na aya kuma a ƙa'ida ta ilimi ziyadatun alan nassi nashun duk sanda nassi ya zo ya faɗi wani abu na hukunci sai aka sake samun wani nassi shi ma ya faɗi wani hukunci ƙari akan wancan da wancan nassin ya faɗa to wannan na biyun ya goge na farkon sai suka ce to yanzu faƙara uba ta yassara minhu nassi ce la salata liman lam ya ƙara bi ummil kitabi shi ma nassi ne kuma ƙari akan mi don shi ƙur'ani bai ce dole a karanta fatiha ba shi kuma hadisi da ya zo ce dole a karanta kaga an samu ƙari sai suka ce to yanzu kenan za mu ce hadisin ya goge waccan aya suka ce ba zai yi ba saboda aya mutawatira ce a gunsu hadisi ahadi ne shi wannan hadisi ba mutawatiri ba ne to da mu da ku duka mun yadda cewa nassi ahadi baya goge mutawatiri saboda haka mu ba za mu yi aiki da wannan hadisi naku ba amma mun yadda annabi ya faɗa kuma ya inganta eh to abinda suka faɗa kenan to sai suka ce mun ji abinda kuka faɗa eh to shine ziyadatul la yunsafu eh ba zai yi a ce wannan hadisi ya goge waccan aya ba saboda waccan illa da suka dogara saboda su suna rarrabewa tsakanin mutawatiri da ahadi su a wurin su mutawatiri shi yake goge mutawatiri ko kuma mutawatiri ya goge ahad mun yi shi cikin nukhbatul fikr mutawatir da ahad amma nassi ahad baya goge mutawatiri kace to shi yasa wannan hadisi ba za mu yi aiki da shi ba to da kulu muka ce to za mu ba su amsa duk wannan yawace yawacin da sun kai da ta yi to ga amsa mu sai suka ce zahirun waccan ayat taku faƙarar umar ta yi minhu ita ma ba nassi ba ce alal umu idilaki ta yi na fatar an gane shi kuma nassi in yayi idilaki to akan zahiri ake ɗaukarsa ba a ɗaukarsa akan umu ba a ɗaukarsa akan nassi ma'ana da Allah ya ce faƙarar umma ta yassara minhu kaga minhu ɗin nan fatiha fatiha ta shiga to sai su malikawa da sauran malamai suka ce ba wai nassi ne kan komai da komai ba kawai dai nassi ne akan zahiri na fatar an gane akan idilakin da ta yi to idilakin da ta yi baya nuni akan komai na alkur'ani ake nufi ya zama har da fatiha ta shiga zai iya yiwa kawai wani bangare ake nufi na shi alkur'ani ɗin shi ya samu allah ya amfani da minhu ko dai ta zama littaba'idi ko ta zama littida'i e mana wani yanki na alkur'ani wani sashe na alkur'ani to ku karanta abin da ya sauwaka kaga daga jin wani sashe an ware wani sai suka ce to wannan ayat taku kuma ba nasi bace in ma ba mu yadda nasi bace mana ba su yadda nasi bace ba wai abu ɗaya take nuni a kansa ba ma ta yassara min hudin nan to bai game dukkanin ƙura'ani ba an gane ya shafi wani sashe ne na alƙura'ani shi kuma hadisi da ya zo wancan da aka da, da, ayat ta ware shi kuma sai hukunci a kansa shi ne suratul fatiha ya ce to shi ne abin da aya take nufi saboda haka sai suka ce to aya ku zahiri ce a gane mun yi azahiru ba mu kai gare shi ba ko dama duka ana bayani ne kan nassi to za mu zo akan nas za mu zo akan zahiri za mu zo akan muawwali muawwali sannan za mu zo kan a mujmali shi ba duk za a yi bayani a kansu yauwa dama nassi shi a gaba in ga nassi to akan aje kaubai yau to da ayat taku ta tabbata nassi umumi akan qur'ani gaba daya to mu ma sai mu sallama mu ce karanta fatiha ba dole bace to amma ayat ita ma ba nassi bace saboda Allah ya dilaki yayi an gane da an ce ma ta yassara minhu baya nuni komai na qur'ani ya shiga baya nuni ka haka to shine sai suka ce fa'awwil yarsahu saboda haka a nan ayar sai a yi mata tawili eh, sai a yi ƙaidin ayan a rage mata faɗi da shi wannan hadisi faƙara umar ta yi tsara minhu sai a ce ban da fatiha shi ne tawilin eh sai a ce ban da fatiha fa eh, ma ta yi tsara minhu ɗin nan to ban da suratul fatiha ita bayanin tana zuwa sai a ɗauko wancan hadisi da shi ubada ibn samit la salata liman lam yaqra bi ummil kitab a magana ta kare ba shi kenan jayayya ta kare eh to haka sun ka tattauna wa junansu Eh, na'am eh fatiha eh, a abin da dai ba fatiha ba shi aya take magana Mm. ita kuma ayar eh, shi kuma hadisi yana magana kan suratul fatiha sai a ware ta Ah, to in ka cire suratul fatiha akwai wani abu da yake wajibi karanta shi a ƙura'ai babu karanta sura ai ba dole ba ne da za ka zo ka yi sallah in dai ka yi fatiha ba ka yi sura ba sallar ta yi sallar ta yi kaga ke da ita ayar ba wai tana magana ne kan wajabci ba ba shi take magana ba yawwa to ai shi yasa su sun ka ce fatiha din ba dole ba ce saboda ayan ba ta nuni kan haka sai suka cire fatiha din sai suka tafi kan cewa in dai duk abin da ka karanta a sallah shi ke eh yayi sharadi dai ka dai karanta wani abu kar dai ka zo sallah baka ce komai ba in dai ka dan karanta wani abu to shi kenan sallar ka ta abin nan ta samu shiga to shi ne fa'awul kai tawili yarsahu saboda tawili a wannan wurin to shi yake tabbata eh tawilin sai a ce to aya ba zahiri ba ba nassi bace saboda haka ba za ta shigar da suratul fatiha a ciki ba za a za a ware ta kenan eh to daga haka sai ya zamo su malikawa su sai suka tafi kan wancan tafsilin amma dai su hanafiya suna nan akan abin nan ɗinsu amma sun yadda fatiha ɗin wajibi ce da akwai bambanci tsakaninsu tsakanin wajibi da farilla yawwa in suka ce wajibi su alhanafiya istilahin su abin da ba dole ba eh in suka ce farilla abin da yake tilas yasa za ka ga suna amfani da lafazin ba farilla ba ce ba za su yi amfani da lafazin wajibi ba eh to wannan shi ne saboda haka ra'ayinsa yana da rauni kwarai da gaske yana da yana da matukar rauni to bayani ma kan nasu ya kare eh za a shiga bayani kan maudu'i na gaba shine al-mujmal hmm eh eh al-mujmal ba duk wannan bayanan suna da alaka ne da nasi suna da alaƙa ne da nassi to abinda suka tafi kan cewa kaga wancan hadisi ba nassi ba ne kaga magana su ita ma bata zama karɓaɓɓiya ba tun daga ambaton suratul fatiha ɗin ya zo ƙarara bi fatihatul kitabi kuma annabi ya ce la aka kore to kaga wannan ba zai zo ka bashi wata ma'ana ba in dai ba waccan gurguwan ma'anar da suka kawo ba eh to kuma kaga a wannan jimla ba su da yadda za su yi da ita eh to shine da aka kawo musu jimla din kuma sai suka sake komawa ga aya eh sai suka ce ai ayar su nassi ce to shi wannan hadisi sai ya zamo shi ma ya zamo ƙari akan ita aya kenan to kuma a ilmance an ka samu irin wannan to sai a goge na farkon da na biyu to kuma da su malikawa din da su hanafiya duk ba su yarda da cewa ana goge nassi mutawatiri da ahadi ba so da shi la salata liman lam yaqra ba mutawatir bane an gane a ba hadisi ne tabbatacce bai cika shuruɗu tawatur ba eh to shi yasa ba za a ɗauke shi ana a ce to ai ya goge ayan ba eh an gane suka ce saboda haka dole ne sai dai a a aje shi gefe sai a koma ma aya suka ce to ba haka za a yi ba ita ayan za a yi wa tawili an gane yawa idilaƙin da ta yi to sai a ɗauke shi akan wani sashi ne ba wai duka ba shi kuma hadisi abin da ya zo kansa sai a bar shi akan haka ai ba ba wata ba wani iskali a ciki Mm. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله